الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh, muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a 17 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da uh, shida ga watan uh, uku ko shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida afa shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na juma'a na cikin kan degar national a babban birnin yamai a unguwar yantala a jamhuriyar nijar a wannan kuma shine darasinmu na goma sha shida a wannan shekara sannan kuma cikin suratun nisa wannan shine darasinmu na goma sha tara a muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen ayata wato 43 yau in Allah yadda za mu tashi farkon aya ta 44 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci alaran ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا نعم الله سبحانه وتعالى ألم ترى ilalladina utu nasiban ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masa alam tara ilalladina utu nasiban min alkitab shin baka sani bane ai alam ta'lam shin baka sani bane ya kai manzo mai girman daraja sallallahu alaihi wasallam alladhina utu ilalladina utu nasiban dangane da waɗanda aka baiwa littafi aka ba su ilimi na littafi mun gane ko aka ba su rabo utu nasiban min alkitabi aka ba su rabo na sanin littafi ana magana ne da yahudawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi na attaura to Allah subhanahu wata'ala yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin baka sani ba dangane da waɗanda aka baiwa ilimi na sanin littafi yashtaruna dalalata a madadin da aka ba su ilimi na sanin littafi wato su yi aiki da abin da ke cikin attaura in gane ko kuma su yahuda a nasara a madadin ilimin da allah ya ba su na sanin injila a madadin su yi aiki da wannan ilimin sai allah ya ce ishtaruna dalalata sai suke siyar bata kenan suka koma suna siyan bata maimakon mai shirya in gane ko wa yuriduna an tadullu sabil kuma suna son su ɓadda ku ku muminai dangane da hanya ta shirya wato su ɓadda ku dangane da hanya ta gaskiya litakunu mislam kun gane ku don ku gamto irinsu kenan kar ku bi tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa a cikin wata ayar irin wannan kun gane ko kenan wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min inda anfusihim ko ba haka ba su kullum kokari suke yi su ga sun kautar da muminai daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala to shine Allah subhanahu wata'ala yake wato tunatar da manzonsa sallallahu alaihi wasallama cewa shin baka sani ba cewa al'amarin waɗanda kaga ilal ladina da Allah ya kawo ila ai amrul ladina kun gane ko ai al'amarin waɗanda utu nasiban wanda aka ba su ai hazzan rabo na littafi kenan na sanin littafi kenan Allah yana tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato cewa shin baka san al'amarin waɗanda aka baiwa rabo na ilimi na littafi wanda aka ba su sune yahuda kenan ilimi na attaura da aka ba su wanda ga akwai gaskiya karara inda ba su canza attaura ba tana na yadda take to dole su imani da manzan Allah inda suna da rabu mun gane ko domin duk abin da ke cikin attaura bai saba wato abin da manzo ya zo da shi ba bale yana gaskata manzo sallallahu alaihi wasallama da sifofinsa ne kenan wanda ya zo ya karanta a taura wacce ba su canza ba domin za mu zo mu karanta a gaba daga cikin ayyukansu manya-manya shine canza abin da yake na gaskiya a cikin littattafansu ya harrifuna kalima amma wada'i wannan daga cikin ayyukansu kenan ba sa so a gane gaskiya har ma idan wato waɗansu daga cikinsu suka yi ƙoƙarin su gaskata muminai sai su yi ƙoƙari su ce a'a dan me kuke musu haka dan me kuke gaya musu cewa akan daidai suke eh afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilu yahudawa suke ma yan uwansu yahudawa gargadi cewa me yasa an kuka ga mumine sai ku dinga cewa wannan abin da suke akai gaskiya ne so kuke an je gaban Allah su tsaya muku da hujja su dinga su tsaya muku da hujja suna ce muku ku da kanku da kuka bata kuka bace wa gaskiya ko kuka yin aikata gaskiya da gangan kuka bace haka kuke so ta kasance ta suna yi musu gargaɗi ku daina gaya musu cewa akan daidai suke ku daina gaya musu al'amarinsu gaskiya ne liyu hajjukun biyu inda rabikun so kuke an je gaban ubangijinku su ce muku su tsaye muku da dalili afala ta akulun ba za ku hankalta ba kaji wai ba za su hankalta ba shi yasa Allah subhanahu wannan duka halayya ce ta Yahuda da munafukai suna barna amma sai su ce a su gyara suke haka Allah ya ba mu labari farkon suratul baqara وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الله يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون kagani duka wato dai su in suna aikata barna sai su ce gaske su canza barna suna mun gane ko haka suke wannan aiki ne na yahuda da munafukai duk wani abu wanda yake mara kyau sai su canza masa suna yanzu ba haka suke ba ya sunan riba fa'ida ko menene intere to kaji wato sai da larabci su ce fa'ida wata fa'ida da za a samu kaji kana jin fa'ida ai abu ne mai kyau ko to amma sai su canza masa suna hakanan duk wani abin da yake mara kyau haka suke canza masa suna to Allah ya mana tsari wannan cikin aikinsu ne canza ma wato abin da yake gashi gaskiyarsa sai a canza shi a maida shi wani abu wanda ba shi ba to daga cikin aikinsu shine wato ƙoƙarin wato ɓatar da mutane shi yasa Allah ya ce wa yuriduna an tadillu sabil suna son ku karkace su karkatar da ku kun gane ko wa yuriduna an tadillu sabil suna so su karkatar da ku daga hanya ta gaskiya ku zamto kamar su ku zamto irin su kaga wannan menene wato yaudara ce da kuma kinku da suke yi saboda su sun san Allah ba zai kyale su ba sun yadda masu yan wuta ne kawai su ba su yadda ba dai za su daɗe a wutar lan nadkhul aljan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda sun yadda za su shiga wuta amma wasu yan kwanaki kididdigagu yan kwanaki da ba su da yawa to in ma sun yadda yan kwanaki da rannan mun karanta kwana guda a yini ta Allah guda yini namu yinin Allah guda yayi daidai da namu nawa dubu ko ba haka ba eh shekara nawa ka alfi sanatin min mata udin shekara dubu yauwa yini guda namu shine shekara dubu yini guda na Allah shine shekara dubu namu in gane ko to kaga idan suka ce illa wa qalulan tamassana nawu illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta shafe mu ba sai yan kwanaki kudiddagu ka dauka kwanakin na kudiddagu ba su kai ma goma ba a bar shi tara zuwa abin nan to kana dubu na dubu tara shekara dubu ka alfi sanatin ko min mata udun wa inda yaumin wa inna yaumin inda rabbika ka alfi sanatin min mata udun ka gani rana yini guda naku shine wato a gurin Allah yini guda a gurin Allah shine kwatankwacin kwana dubu ko a gurinku to kaga misali in an ce wato wa kalulan ta masanan naru illa ayyaman ma'aduda mu ɗauka bai kai goma ba ma daga tara zuwa ƙasa ne kenan kwana dubu tara a ci kwana shekara dubu tara ko kuma mu ce a yi maka azaba ta shekara dubu tara allah ya mana tsari to duk wanda ya ce za a yi masa azaba ta shekara dubu tara to ai kaga ya azabtu ko ba haka ba in ma ya yarda hakan ne ballantana kuma wannan duka yana daga cikin amaniya kun gane ko wato gorace-goracensu ko karyace-karyacensu kun gane ko Allah ya ce mana wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun su yahuda nan ire-iren wayannan masu gorace-goracen ba abinda suka sa a gaba wato sai me gorace-gorace ko ƙaryace-ƙaryace la ya alamun alkitaba gardawa ne sun san su karanta littafin amma ba su gano ma'anarsa hakikani ba ko kuma da gangan suka ƙi gane ma'anar littafin saboda rashin gaskiya san gaskiya to sai su dinga ɗaukan gorar abin da yake ƙaryace-ƙaryace suna aiki da shi to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama shin baka sani bane wato dangane da waɗanda aka baiwa wato rabo shine utu nasiban aka ba su wani rabo hazzan ai min alkitabi na daga littafi kenan at-taura ake nufi tunda yahuda ne wa hum yahud Allah ya ce yashtaruna dhalala suna maimakon su riki gaskiya sai suke ba da gaskiyar kun gane ko yashta ay yashtaruna dhalalata me bil huda kun gane ko suna siyan wato bata da shari'a malaman lura suka ce ko in ce malaman tafsiri suka ce alba'u da'iman tadkulu fil matruk tadkulu bil matruk tana shiga cikin abin da aka kyale kaga yashtaruna dhalalata can ma Allah ce ulaika ulaika allazina ishtaraw al hayata ad-dunya sai ce bil akhirah kaga ba akhirar aka bari aka karɓi duniya aka bal ahira sai to ba'un sai ta shiga cikin wanda aka bari in gane ko Allah ya ce can cikin suratul baqara fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu sai ce ulaika allazina ishtarawul haya nasharaw dalalata bil huda kaga nan ma fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin to da'iman sai a sai shiriya wato a sai bata da shirya to abin nan da aka aka kambacinsa wanda aka bari to sai ba'un ta shiga cikinsa mun gane ko to nan sai Allah subhanahu wataala ya ce yashtaruna dalalata suna siyan bata a madadin shirya kenan wa yuriduna kuma bugu da ƙari suna son an tadullu sabil wato ku muminai ku mabiya manzo sallallahu alaihi wasallama wato ku kauce mahanya ku kuskure ma hanya ta gaskiya don ku zamto irinsu shine an ta dillu sabil ku bar hanya ku kuskure mata hanya ta gaskiya ku kyale ta don ku zamto ku da su kun zama ɗaya a gurin Allah idan ya tashi ya sa ku a wuta gabaki ɗaya kaga saboda me hassada saboda ƙiyayya da suke muku saboda ba za su taɓa yarda da ku ba sai kun zama irinsu sai kun aikata abin da suke so walan tarda ankal yahuda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum to shi yasa sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine mafi sani dangane da maƙiyanku eh Allah da ya halicce mu ya halicci maƙiyan namu to shine yafi mu sanin su shi yasa ce wallahu a'lamu eh bi a'daikum Allah shine mafi sani dangane da maƙiyanku tunda Allah ya fi mu sanin maƙiyanmu kenan waye zai mana bayani akan su shine har mu gane su ko ba haka ba babu wanda zai mana bayani dangane da maƙiyanmu mu gane su sai wanda ya fi mu sanin su ko ba haka ba to shine Allah ya ce mana wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine wanda yake mafi sani dangane da maƙiyanku wa kafa billahi waliyan kun gane ko ya ishe ya isa Allah ya zamto majibincin lamari gare ku lalle Allah ya isa ya zamto majibincin lamari gare mu sai ya sa ce wa kafa billahi nasira Allah ya isa ya zamto mai taimako waman nasru waman nasru illa min indillah a ina nasara take samuwa in ba a gurin Allah ba eh kenan a neme ta a gurin Allah shi yasa duk abin da za ka yi ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala sai Allah ya taimake ka kakkace karfinka ko dubararka ko wayanka a ka nemi taimako a gurin Allah subhanahu wataala kakkace ka gane addini kai ka gane yahudawa ka gane kafirai ka gane wato mushrikai ka gane kowa wanda yake kakkace a shaidan fa yana nan kakkace ka isa da kanka a'a ka bari Allah ya isan maka domin shine wakafa billahi waliyan shine wanda ya isa ya zamto majibincin lamari wanda ya isa ya zamto gata gare ka tunda Allah subhanahu wataala shine wanda ya isa ya zamto majibincin lamarinka kuma shine ya isa ya zamto mai taimako gare ka me ya kamata ka yi shi yasa Allah ya ce a wata ayar yake cewa ومن يعتصم بالله فقد هدي ila صراط مستقيم duk wanda ya riko da Allah subhanahu wataala to Allah zai shiryar da shi wato hanya wacce take miƙaƙƙiya kenan kakka rudu da dubararka da gane addininka da ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka ko wayanka ko hankalinka ka ce ai kai kafi karfin ka dogara da Allah subhanahu wataala a'a duk yadda ka fahimci ilimi duk yadda ka fahimci gaskiya kullum ka nemi sabati a gurin Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya zamto Allah yana bashi kariya wanda Allah ya ce wallahu ya'sumuka minan nas Allah yana tsare ka daga sharrin kowane nau'i na mutane kai hadda ma aljanu din amma me yake yana yin addu'a Allah ya tabbatar da shi ko ba haka ba yana yin addu'a Allah subhanahu wata'ala daga cikin addu'o'in akwai Allahumma ya muqallabal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrafal qulub sarrif qulubana ala ta'atik kun gane ko ko qalbi ala ta'atik yazo da ko dai ka sa jam'i qulubana ko kuma qalbi duka ya halatta kun gane ko to kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shari'a yana neman Allah ya ƙara tabbatar da shi akan abin da yake na addini na Allah na gaskiya to wane ne kuma ni da kai mu muka fi cancanta muka fi bukatuwa dangane da wannan ko ba haka ba ka gani daga cikin addu'o'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yawaita yi shine Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga duka waɗannan addu'o'i ne wanda suke neman maka alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira da kuma neman tsari daga sharrin da zai kasance wato na lahira kun gane ko daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita wato yi wato waɗanda ake neman Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya tsare shi daga sharrin abin da yake na wannan duniya tamu da abubuwan da ke cikinsu masu sharri shine a ƙarshen tahiya ya koyar da mu kada mutum ya sake ya yi sallama daga tahiyarsa bai roƙi Allah tsarin abubuwa guda hudu ba mun gane ko shine Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam ko a wata ruwaya wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal kun gane ko ya Allah ina neman tsari a gurinka na azabar kabari da azabar wuta ko azabar jahannam ita ma duk wuta ce ko wa min fitnatil mahya da fitina ta rayuwa wa min fitnatil masih dajjal kenan da wa min fitnatil mahya wal mamat a tare suke fitinar rayuwa da fitinan mutuwa don wani jaraba su a cikin rayuwa take gashi ya fahimci addini sai abubuwa na lamura na rayuwa su zo su dame shi sai ka ga yana nema ya ba addinin nasa ma da kuma ko kuma wani sai ƙarshen rayuwarsa wajen mutuwa sai aikinsa ya canza ya koma na 'yan wuta Allah ya mana tsari wani kuma azaba kabari wani kuma a Allah ya jinkirta rayuwarsa har ya zo da ya haɗu da fitinar dajjal kun gane babban dajjal ɗin dan yanzu ƙananan dajjal ɗin sun bayyana sai mu ta neman tsari da su suna nan a tiktok da sauransu kun gane ko masu tallata barna da yahudanci wani yana daga ɗaki zai karanto wani abin da yake gazuwul fikiri ne a yaƙi kwakwalwarsa a sashi ya zama ya kafirta yana cikin ɗakinsa ba sai ya je ko ina ba cikin wayoyi sai ya samu wata fikira ta harbe shi wani ya faɗa mai ta magana da za ta yi masa tasiri wacce take taɓar nashi ya bar addininsa gane wa'annan duka dajjal ne babban dajjal ɗin ne bai fito ba mai ido ɗaya a goshi Allah ya tsare mu Allah ya sa kafin ma ya zo mu mun tafi mun koma ga Allah mun cika da imani amin da irin wa'annan fitintunin kakkai fatan Allah ya kawo ka lokacin su gaskiya ne Allah subhanahu wataala ya tsare mu shi yasa ɗaya daga cikin magabata idan ya zo ya tadda ɗansa ya yi sallah sai ya tambaye shi ce shin da kai sallah a tahiya ka nemi kayi wannan addu'a ta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal yace kayi ta ko baka yi ba sai ya ce bai ba sai ya ce sake sallah matsayin ta mustahabbi ba dole bane ba wajibi ba sunna bace ba mustahabbi ce ladanta amma idan saboda ya koya ma yaran saboda muhimmancin wannan addu'a sai ya ce musu in ba su yi ta ba su kai sallah sai ya umarce su su sake sallah ka gani ni da kai muna da bukatar wa'annan addu'o'i a musamman a wannan lokaci kar ku gali mai ya tsawaita tahiya ku dinga ta kunkuni kunkuni ku koyi addu'o'i na bayan tahiya kun gane ko a dinga yi wallahi yanzu ba mu da wani abu da ya rage mana rayuwar duniyar nan da Allah wa yake jin daɗin ta tsakaninku da Allah ba inda ake samun rayuwa mai daɗi sai cikin ibada yanzu duk yadda kuka ga kuna jin tsananin wannan ramadan da muke ciki wallahi daga an ce gobe sallah in dai mutum mai hankali ne wallahi za ka same shi yana ciki kamar ya kuka saboda rayuwa mai daɗi tana cikin wannan wata wasu damuwoyi duk kamance da su akwai wani mutum mai arziki ne ina yawan faɗan wannan magana wallahi aka ce in maraicen sallah ya zo na ramadan wallahi sai a gan shi duk ya shiga cikin damuwa sai ya ce wallahi rane wannan ita ce rana ta ta ƙarshe ta samun hutu zuciya ta wannan kwanaki 29 zuwa 30 din wallahi tun da aka shige su na samu lafiya na samu nutsuwa zuciya ta tana cikin nishadi amma daga an ce ramadan ya kare wata sabuwar rayuwa ce wacce bata kai wannan daɗi take zuwa to mai tunani mai imani wallahi wannan azumin da ake a zauna da kishirwa da yunwa wallahi amfani gare shi yana ƙara maka alaƙa da ubangiji yana ƙara ma lafiya yana ƙara maka sabati to ka gode ma Allah da Allah ya yi da kai ake azumta wata ilma ba da kai za a ƙare ba ka dai gode wa Allah tun da dai aka fara da kai ko ba haka ba ko ba lalle ya dawo kuma ya riske ka ba mu yi ƙoƙari makaranta ta ramadan wannan wato mu ɗauki wannan darussa da muka ɗauka na kula da karatun alƙur'ani da kula da sallah akan lokaci da wasu azkar da nafilfilu da muke yi da Allah idan bayan sallah ta ka aji dama shi amfanin Ramadan idan ka ɗauki darasi sai ka zarce makaranta ce ta ɗaukan karatu da ɗaukan koyon ibada da haƙuri da sauransu to makaranta an kai karatu me ya kamata ka yi ka je ka aiki da shi to so ake mutum ya ci gaba ya ɗore a kai ba wai ya zamto ramadaniyu ba wato kawai shi da ramadan zai bautata ma Allah sai ramadan ya zo zai ɗauki alkur'ani ya karanta kun gane ko a'a so ake ka ci gaba kai istimrar shi yasa Allah ce la'allakum tattaqun dan ku samu takawa gayar kenan a samu takawa a zarce da ibada to Allah subhanahu wataala ce wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine mafi sani dangane da makiyanku tunda Allah shine mafi sani dangane da makiyanku to ku karbi shawara daga gurin Allah duk yadda ya ce ku yi hazar ku yi sauna ku kula da ƙiyayya da yahudawa da mushirikai suke muku tunda mutum makiyanka ne ya kuma Allah subhanahu wataala ya gaya maka makiyanka ne to kaga me ya kamata duk shawarar da Allah ya baka da gargaɗin da Allah ya maka a kansa to sai ka riƙe shi da kyau sun riƙe ku maƙiya to kuma ku riƙe su maƙiya kak ku sake ku bi su kak ku sake ku ga cewa wai koyi da su cikin maganganu ko sa tufafi shine ci gaba wallahi ci baya ne ka ce sai ka yi kama da bayahude sannan aka ga yadda ka waye to kakka waye mana waye wadda za ta kai ka wuta in gane ko ko a ce sai ka wato sai ka iya wani abu wanda shine bayahuda yake sannan a kalle ka da kima a yi kokari ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kokari ka yi koyi da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wayewa ta gaskiya ba wai wato ka yi koyi da makiyinka ba Allah subhanahu wataala ce wa kafa billahi waliyan ya ishe ka wato Allah ya isa ya zamto majibincin lamari idan Allah ya zamto majibincin lamarinka kowa ma ya rabu da kai kun gane ko idan Allah ya riko da hannunka to kowa ma ya kyale ka wakafa billahi nasira Allah ya isa ya zamto mai taimako shine mai taimako na gaske duk wanda ya ce zai taimake ka akan ƙarya wato akwai ranar da shi kansa za ku yi baran-baran da shi shi yasa za ku ga Allah subhanahu wataala yake cewa in ya faɗa yan wuta sai cewa malahum min nasiri babu wanda yake zai taimake su a wannan rana babu wanda zai kare su Allah shine mai taimako na gaske Allah shine mai taimako na hakika cikakken mai taimako sai Allah ya ce minan ladina hadu minan ladina hadu yuharrifuna alkalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه wato daga cikin waɗanda suka zama yahudawa kun gane ko hadu ai fi'li madi ne ko ba haka ba hada yahudu ko ba haka ba suke yahudanci to nan hadu suka zamto yahudawa domin yahudanci ɗin wato aƙida suka ɗauke shi sun ɗauke shi wani aiki wanda suka ɗauke shi addini kun gane ko amma babu wani addini na gaske sai addinin musulunci to shine Allah ya ce minan ladina hadu sai ka kaddara qaumun kenan daga cikin waɗanda suka zama yahudawa akwai wasu jama'a kaga saboda adalci na Allah bai ce allazina hadu ba sai ce minan lazina hadu don a nuna maka laisu sawa'a ba duka suka zamto ɗaya ba akwai mutanen kirki irin su abdullahi bin salam wanda ya musulunta ƙarƙashin wannan aya za mu zo mu bayani a kansa allah subhanahu wa ta'ala ce to daga cikin yahudawa akwai wasu daga cikin su yuharrifuna kalima an mawadi'ihi suna canza wato zance ko suna canza kalma wacce suka san gaskiya za ta fito sakamakon wannan kalma in an batta to a madadin su batta yadda take sai su canza ta ko su karkatar da ita in gane ko daga bigiranta shine an mawdu'i in gane ko wa yaquluna sai su dinga cewa lin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan suna faɗi dangane da manzo sallallahu alaihi wasallama sami'na mun ji kenan mun ji magana ka wa asaina kuma mun saba ma ka duba abin da yahuda suke manzan Allah maimakon su zama sami'ina wa atana sai suka ce a sami'ina wa asaina mun ji kuma mun saba wasma amma sai su ce manzan Allah ka saurare mu kai ka saurare mu wasma ghaira musma'in kai ko ba za a saurare ka ba ɗaya daga cikin fassara da malamai suka yi wasu malaman suka ce wasma ka saurare mu ghair musma'in kai ba abin sauraro bane ai du'a'un alaihi la sami'ta kai Allah kada ya baka ikon sauraro abin daga cikin wannan kamar yadda malaman tafsiri suke cewa la sami'ta tana daukan wato kada Allah ya baka ikon saurara idan mun yi magana kakka saurare mu suna nufin Allah ya ɗauki ran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin wanda ya mutu yana ji haka suke so Allah ya ɗauke rayuwar manzan Allah ta yadda ko an yi magana ba zai ji ba ɗaya daga cikin basara wasu suka ce a'a wasu na gaira musma'in Allah ya kurumtar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duba yahuda irin jafa'i da suke wa annabi sallallahu Alaihi wasallam dama yana daga cikin irin abubuwansu ɗaya daga gunga suka ce gaira musmai kaga fassarori daga malamai suka yi sannan waya ƙulun in ji malam mai jalalain kenan wara'ina bayan sun ce gaira musmai sun yi wannan mummuna addu'a kuma suka ƙara dawo da magana wara'ina sannan kuma suka dawo da wannan lafazin da a can baya Allah ya hana su su faɗe ta a can cikin suratul baqara Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa ƙulun zunna wasma domin kalmar ra'ina tana da ma'ana biyu kalma ce mai harshen damu in gane ko tana da ma'ana mai kyau tana da ma'ana mara kyau sun ce wa ra'ina suna nufin su a yahudanci a yaransu tana ɗaukan arru'una arru'una shine wawanci kun gane ko to sahabbai da suna amfani da kalma su suna cewa manzon Allah ra'ina a ɗan saurara mana idan maza Allah ya musu karatu sai su ce to a ɗan saurara mana shine ma'anar ra'ina in an saurara musu har suka iya sai a ƙara musu to yanzu yahuda tun da a yahudanci wannan kalmar ra'ina tana ɗaukan wawa sai suke faɗanta don su soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya kira muminai tun da kalma har tana ɗaukan ma'ana mara kyau to la taqulu ra'ina kada ku faɗi ra'ina wa qulun zurna ku ce unzurna unzurna jiramu ita wannan kalmar ita kuma ba ta ɗaukan mummuna sai dai ta ɗauki mai kyakkyawa kenan idan a addini akwai wata kalma guda tana ɗaukan ma'ana mai kyau da mara kyau sai kake jin tsoron a dinga amfani da ita don a soki musulunci to nemo wacce ba ta ɗaukan ma'ana biyu ka ɗauki wacce ma'ana guda take ɗauka ya fi kun gane ko da tarbiyya ta alƙur'ani kaga kamar yanzu ina yawan kawo misali ra'ina a kalma ta bori a hausa batanci ce ko ko ba haka ba kalma ce ta, ta, shirka amma bori a zabarmanci abu mai kyau kenan ko ko ba haka ba to shine wani zai zo ya faɗe ta don ya suka ko ba haka ba amma kuma ma'ana ce mai kyau to shine irin wa'annan ake kokari a amfani da su to shine Allah subhanahu wata'ala ke ba mu labari bayan sun ce masa wasma ka saurare mu ghaira musma'in kai ba za a saurare ka ba ko kai Allah ya kurumtar da kai wa iyazan billah can a bakin su sannan kuma bayan haka sai suka ce wa ra'ina ko kuma wato suka yi wannan suka cewa suka ɓaci manzo sallallahu alaihi wasallama cewa wa ra'ina kaga duka wannan Allah subhanahu ta'ala yana faɗin aikin yahudawa me yasa suke wannan suke sukan manzan Allah wara'ina layyan bi alsinati suna masu karkatar da harshensu kun san a karkatar da harshe dan me dan ayi badanci suna masu karkatar da harshensu dan me wa ta'anan fiddini dan su yi suka a cikin addini ka kalmar ra'ina din mun faɗi ma'anarta ka gani suka ce ita kanta batanci ne ga manzo ita kanta kafirci ne mai zaman kansa to bayan ra'ina ɗin sannan menene bayan ra'ina sannan kuma layyan bi alsinatim ai taharifan bi alsinatim suna karkatar suna masu karkatar da harshen su wa ta'anan fi dini suna masu suka a cikin addini na musulunci kun gane ko Allah ya ce sai Allah ya ba su shawara duk da haka fa ku duba ta'addanci na yahudu amma sai Allah ya ce walau annahum qalu da dai da wancan maganganu da suke faɗa sami ina wa asaina wa ra'ina layyan bi alsinatihim da duk da wa'annan Allah ya ce walau annahum da dai su ɗin ƙalu cewa suka yi sami'ina mun ji wa ta'ana mun bi kun gane ko wasma mun kuma saurara wanzurna mun wato wanzurna kuma a jira mu kenan wasma ka saurare mu wanzurna ka jira mu da kalmar wanzurna maimakon ra'ina kun gane ko kenan badalan min ra'ina kenan Allah ya ce walau annahum da dai su yahudu kalu sun ce sami'ina mun ji wa ba'ana mun bi wasma kuma ka saurare mu maimakon su ce ka saurare mu su ki faɗan gaira musma'in kun gane ko su ƙi faɗan cewa kai ba za a saurare ka ba a su ce wasa mi'ina faƙat su faɗi mun wato wasma faƙat su ce ka saurare mu wanzurna su ce kuma wato ka ɗan jira mu banda cewa ra'ina kun gane ko a madadin ra'ina su ce wanzurna sai Allah ya ce lakana khairul lahum da ya kasance hakan shine alheri gare su kun gane ko to kaga idan ya kasance hakan shine alkhairi gare su wancan abin da suka faɗa kenan ba alheri ba ne gare su sharri ne ne gare su domin ya kai su ga kafirci ko ba haka ba amma waɗannan su ne zai kai su ga imani kun gane ko sai Allah ya ce wa aqwama ko ba haka ba kuma shine yafi zama daidai yafi zama tafarki madaidaici shine wa aqwama walakin sai da su yahudawa la'anahumullah Allah ya tsine musu Allah ya nesantar da su daga rahamarsa shine la'anhumullah bi kufrihim da wannan kafirci nasu fala yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba illa qalila sai dai ɗan kaɗan daga cikinsu ka gane ko ba su imani ba sai wasu tsuraru daga cikinsu shine mala ya ce minhum ka abdullahi bin salam shine daga cikinsu abdullahi bin salam da wa ashabu da sahabbansa domin abdullahi bin salam shi ya musulunta saboda ya fahimci gaskiya ya gano wato alkur'ani bai zo don ya karyata attaura ba ya gano alkur'ani bai zo don ya karyata annabi isa alaihi salam ba a annabi musa alaihi salam ya gano cewa sai dai ya zo ya tabbatar da gaskiyar a taura ya gano alkur'ani ya zo don ya tabbatar da manzancin annabi musa alaihi salam da kuma wato gaskiyar su ko ba haka ba shi yasa Allah ya masa taufiki ya zo ya musulunta a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi kansa Abdullahi bin Salam saboda ya san Yahuda ya tashi cikin su sai ce ya Rasulullah kaga Yahuda nan wato mutane ne ba su da adalci makaryata ne maciya amana ne mayaudara ne mutane ne wanda ba su da adalci sai ce bari in nuna maka aikace ka gano ƙiyayyarsu da rashin adalcinsu yanzu na musulunta ko amma ka a bayyana musu musulunci na yanzu ka tambaye su ka sa a tambaye su ko ka tambaye su wane ne abdullahi bin salam da aka tambaye huda aka ce wane ne abdullahi bin salam sai suka ce ai mutumin kirki ne mutum ne babba dan manya babba ne shi mutumin kirki ne suka yabe shi suka yabi zuriyarsa suka yabi danginsa sai kawai ya ɓuya dama ya ce bari ɓoye yana fitowa sai ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulallah ya ce ya yi kalmar shahadan nan suna ta suka ce tsinan ne mutsiyaci ɗan gidan tsinannu suka ce bai taɓa yin alheri ba damun manza Allah kuma ya ce yanzu da zai zo ya musulunta ya za ku ce sai suka ce Allah ya kiyaye ba zai taɓa yiwuwa ba abdullahi bin salam ya musulunta yana fitowa ya ce ashadu Allah ilaha illallah ya ce wa annan muhammadar rasulullah sai suka tsine mishi albarka suka ce ai tun da yake bai taba alkhairi ba tsinanne ne mutumin banza ne kaga ina adalci a cikin wannan ba yahude kenan idan mu a musulunci abin da aka koya mana adalci kun ga ko a wannan ayar da muka karanta mai Allah ya bai game su ba sai ce minan lazina hadu wasu daga cikin yahudawa wa min ahli kitabi man in ta'amanhu bidina wa min ahli kitabi man in ta'amanhu biqintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bidinarin la yu'addihi ilayka daga cikin ahli kitabi akwai wanda in ka bashi dukiya mai tarin yawa cinyewa zai yaki baka komai amma daga cikin su akwai wanda dinare guda in ka bashi yana da amana zai dawo maka da ita kun gane ko to kaga wannan musulunci kenan Allah ya ce a wata ayar laisu sawa'a su ɗin ba ɗaya ba ne ba akwai mutanen kirki masu yin imani masu kaza masu kaza amma wasu ne daga cikinsu mutanen banza to kaga hatta shaidan a musulunci an masa adalci hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa abu huraira amanar baitulmal ya ce ya tsare da dukiyar musulmai a ciki to abu huraira in ya kwanta sai shaidan ya zo ya sata in shaidan ya zo abu huraira tun da in ya kwanta baya karanta ayatul kursiyu sai ya kwanta shi ko shaidan sai ya zo ya shige bai sani ba har sai shaidan ya zo fitowa sai Allah ya farkar da abu huraira sai ya ga mutum ya ebo kayan abinci ya ebo kayan baitul malin musulmi sai ya cafke shi ya ce sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada haƙuri ya bada haƙuri ya ce dan Allah dan ya san ya je gaban manzon Allah ya gama yawo aka yi na ɗaya ya ba da haƙuri aka sake shi ya tafi ya ƙara dawa karo na biyu ya ƙarewa abu huraira haka karo na uku abu huraira ce ai sai an je gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a to yanzu bari ka ci zan gaya maka ga abin da za ka dinga yi ba za ka ƙara gani na na zo ba ya ce in za ka kwanta karanta ayatul kursiyu kun gane ko shaitan ya gaya abu huraira abu huraira ya je ya gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallam daman duk in an yi hakan sai ya je ya gaya manzo Allah ya ce masa zai sai manzo Allah ya ce zai dawo tunda ba a samu hal ba to yanzu a na karshen na uku da ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda ya ce ya ce in karanta atul kursi yanzu zan karanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka ya gaya maka gaskiya wa huwa kadhub amma makaryaci ne amma anan dai gaskiya ya faɗa na'am kai daga nan muka samu ayatul kursiyu cikin addu'o'inmu na kwanciya bacci in ba ka so shaidan ya kama ziyara ko kan mu ce ziyara ko in ba ka so shaidan ya kama hari bari mu ce hari to ka karanta atin kursi in zaka kwanta ko ba haka ba sai kenan kai da shaidan insha Allah kuma babu haduwa to kaga a musulunci bai boye cewa shaidan duk wanda zai yi zunubi a duniya ogansa shine shaidan duk kafirci mai kafirci su shaidan da su lamarudu da su fir'auna duka ogansu shine shaidan don shine ummul bab na shaidanci kun gane ko amma ku duba ya faɗi alheri annabi sallallahu alaihi wasallama wato bai ki tabbatar da gaskiyarsa ba da tuni a cikin aljanna muke ba saboda shaidan fa muka fito ake ta shan gwagwarmaya wannan da ake ciki to amma kun gani ta da bakin cikin da yake damu da ba zai taba barinka ba har sai ka koma ga Allah kai ta neman tsari daga shaidan Allah ya tsare mu daga shaidan to amma da ya faɗi gaskiya addini an tabbatar masa da ita Allah ya ce wa aqwa kenan wa'annan maganganu maimakon ku faɗi wancan shegantaka da shaidanci na wato sami'ina wa asaina wasma ghaira musma'in wa ra'ina lan yanbi alsinatihim wa ta'anan fi din walau annahum qalu sami'na da dai za ku ce mun ji wa ta'ana mun bi wasma ka saurare mu wanzurna ka dan jira mu lakana khairan lahum da shine yafi zama alkhairi gare su kun gane ko da wa'ancan maganganu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aqwama kuma shi yafi zama wato daidai kun gane ko no. ita tafi shi ya fi zama madaidaiciya ta hanya miƙaƙƙiya kenan walakin sai dai ku wato sai dai la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu dangane da kafircinsu fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kaɗan daga cikinsu kama abdullahi bin salam sai Allah ya ce
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها نعم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina utul kitaba ya ku waɗanda aka bai wa littafi yahudu da nasara kenan ko Allah ya kira su sai ya ce musu aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani dangane da abin da muka saukar wanda yake gaskatar da abin da yake tare da ku na littafin attaura na littafin injila kun gane ko Allah ya ce min qabli an natmisa wujuhan kafin mu shafe wato fuskokinku in gane ko fanaruddaha ala adbariha mu maida su baya kenan mu shafa gaban mu maida idanuwan ko dai mu maida su keya ta nan in gane kuna gani wasu malaman tafsirin suka ce a'a a shafe gaba ta koma kamar baya waɗanda suka ce a'a idanuwan su koma keya sai ce sai su dinga tafiya ƙahaƙari da baya da baya yanzu duk wanda aka yi wannan azaba an azabtar da shi a ce yanzu maimakon ya tafi a gabansa sai dai dinga tafiya da baya baya haka Allah ya ce qabala an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha mu maida su wato bayan su kenan su koma gani ta baya aunal anhum ko kuma mu tsine musu kama la'anna ashabas sabt kama yadda muka tsine wa ma'abota ranar asabar su waye ma'abota ranar asabar su ne yahudawa ko ba haka ba wanda allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su su mafarauta ne kamun kifi ko ba haka ba to sai allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu kamun kifi a ranar asabar kun gane ko kuma duk cikin ranakun sati ba ranar da kifi yake hitowa sai ranar asabar yanzu an haramta musu yin farauta ranar asabar ta kifi yanzu sai suka zo da wata hila kun gane ko dubara sai su sa tarkon su tun ranar juma'a yanzu asabar sai ya zo kifi ya ta shiga cikin tarkon su ya ta shiga cikin raga kihun su yana tarewa ran lahadi da safe sai su zai su kwaso kun gane ko kaga ai dai me aka yi kaga dai an yahudanci wato Allah ya ce kassi sai suka dinga wannan hila to daga cikinsu sai suka rabu gida uku wasu suka ƙi aikatawa wasu suka ce ba za su aikata ba kuma ba za su bari a aikata ba suka yi ta wa'azi suka ce ku bari haka Allah ya kawo jarraba kada Allah ya kawo azaba ku bari suna yin wa'azi wasu suka su ba su sun bari ba su yi wa'azi ba wasu kuma suka ƙi bari suka aikata kaga su uku kenan to yanzu Allah subhanahu wataala sai ka jarraba ga waɗanda suka yi wannan da ya tashi sai ya maida su birrai kun san biri ko to kawai wani ya zo ya ce wai asalin ɗan adam wai biri ne wannan kafirci ne wallahi asalin ɗan adam ba biri ba ne ba Allah ya gaya mana asalin ɗan adam kun gane ko asalin ɗan adam ko dai ya koma ƙasa ko ya koma mani kun gane ko amma asalin ɗan adam ba ba biri ba ne ba kuma waɗancan ma da suka yi suka yi kuma birrai ma da kuke ganin su daban suke akwai birrai halitta birrai akwai wanda Allah ya azabtar da su ya maida su birrai amma su annaba adam shine farkon halitta Allah ya yi mana bayanin ya aka halicce shi da nau'ika na ƙasa ko ba haka ba matarsa na na hawa'u da wani bangare na jikinsa daga wato bangaren awaza shi ne haƙarƙari ko ba haka ba aka ciro ta bangaren hagu aka ciro tsoka daga jikin annabi adam alaihissalam aka haɗa halittarta kun gane ko daga nan kuma sai aka dinga halittar mu ta bangaren asalin mani kenan asalin ɗan adam farko shine ƙasa asali na biyu kuma sai zamto wato mani sannan ya koma tsoka ya koma jini ya koma tsoka da sauransu sannan dai in ma halittar ɗan adam ta zamto nau'i uku babu ta ko nau'i hudu nau'i bari mu irgo su ko dai ya zo ba uwa ba uba kama annaba adam alaihi salam ko ba haka ba ko ya zo da uba ba uwa kama ita na na hawa'u ko ya zo da uwa ba uba kama annabi isa alaihi salam nau'i hudu ne ko kuma ya zo da uwa da uba kamar muga ko ba haka ba to wannan shine asalin amma ka zo ka cewa asalin mutum biri ne kuma ana koya maka na a asalin mutum ba biri bane ba wa'annan da aka ce an maida su birrai laifi suka yi ma Allah aka maida su birrai kuma Allah ya ga dama sai ya maida su jakuna ko aladu mun gane ko duka qadirun ala man yasha mun gane ko to shine Allah ya maida su birrai dan ya azabtar da su to shine Allah ya ce wa yahudawa ko dai su zo su yi imani da Allah ko kuma Allah ya maida su birrai kaga daga cikin su waɗansu kamar yadda ruwayoyi suka zo wato aka kawo ruwayoyi wasu daga cikin su sun ji tsoro sun karɓi musulunci yayin da suka ji wannan suka cewa ko dai su zo su imani da Allah subhanahu wata'ala ko su zamto a maida su birrai a wasu daga cikin sun yi kokari sun bar aƙidunsu sun zo sun karɓi imani wato sun imani da Allah subhanahu wata'ala kamar ƙisar da ake kawowa ta lokacin Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin wato Yahudawa ya zo ya yi musulunta ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya, ya ce shi ya musulunta shi ne wanda suke ce masa ka'ab uh, bini uh, wane ne uh, ina dubo sunan mahaifin amma ka'ab bini aslam ne ina jin in ban mance ba ka'ab bini aslam shi ya zo ya yi musulunta a lokacin umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda saboda wannan aya ta razanar da shi ta ruɗa shi ya tsorata kun gane ko yawwa ka'ab bin aslam haka yake ya zo ya musulunta a lokacin sayyidina umar allah ya kara masa yadda ibn kasir ya kawo kissa saboda aya tana da ban tsoro ga wanda yake imani ya kama shi allah ya ce ya ku wa'anda aka bai wa littafi aminu bima nazzalna ku yi zo ku yi imani ku yi imani bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum kuma dan allah ya kara tausayin irin na allah ya jawo hankalinsu dan su zo su imani sai ce aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku zo ku yi imani dangane da abin da muka saukar wannan abin da muka saukar na alqur'ani musaddiqan lima ma'akum kun gane ko yana gaskata abin da yake tare da ku me yake tare da su ko dai at-taura ko kuma me injila qur'ani bai karyata at-taura ba bai karyata injila ba ƙara gaskata su yayi kun gane ko domin haka duk annabawa in suka zo suna gaskata waɗanda suka gabace su haka nan shi kansa a taura da injila sifofin manzan Allah suna ciki da har kai ba sifofin manzan Allah ba har sifofin sahabban manzan Allah haka Allah ya ba mu labari simahum fi hujuhihim min asr sujud zalika masluhum fi taura wa masluhum fil injil haka Allah ya ce ka gani ko sifofin manzan Allah bayan yana cikin a taura da injil ka haka sifofin sahabbansa rudwanullahi alaihim wato Allah ya ƙara yarda da su wannan kenan to kaga Allah ya ce musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan tun gabanin mu shafe fuskokinku kenan mu shafe fuskoki naku fa naruddaha ala adbariha ko dai mu maida su kamar yadda baya take a shafe ya zamto babu ma idanuwa wasu suka ce a ko a maida ƙwayar idan ta koma ƙeya mutum ya dinga tafiya da baya da baya kaga an azabtar da su ko ba haka ba akwai maganganun su da yawa saboda babu lokaci kawai ba sai mun kawo su a cikin littafi ba haka dai suka ce mun gane ko Allah subhanahu wataala ya ce to ko ba ba mu musu wannan azaba ba aw nal'anhum ko kuma mai tsine musu albarka alla'anu biluga wato tsinuwa abinda take la'ana a larabcin an ce la'ana albu'da an rahmatullahi ta'ala kun gane in aka ce Allah ya tsine wa mutum ke ya nesantar da shi daga samun rahamarsa to wanda Allah ya nesantar da shi daga rahamarsa ai kaga ya haramta masa jin daɗin lahira da duniya ga baki ɗaya ko ba haka ba duniya da lahira to shine ko aulal aunal anhum ko mu tsine musu kama la'anna ashabas sabt kenan idan Allah ya fushi da kai ya hana rahamarsa ta kasance tare da kai kaga duk wani bala'i da musiba za su iya samun ka da Allah ya fushi da ashabus sabt sai yasa suka zama birrai ko ba haka ba to shi ne yake musu gargadi yahudu da nasara ko dai su zo su imani da alkur'ani mai girma wanda Allah ya saukowa da manzansa sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe fuskokinsu wato da hanci da idanuwa su koma ƙeya ko kuma ma ya zamto babu hancin babu idanuwan kenan gaba ta zamto kamar baya kun gane ko babu idanuwa ko kuma a maida su a tsine musu albarka kamar yadda aka tsine ma wa'innan yahuda da aka haramta ma ranar asabar kas su yi kamun kifi sai suka je suka yi kamun kifi da allah ya fushi da su ya tsine musu sai ya maida su birrai suka zama biri kun gane ko to idan ma allah bai shafe fuskokinku ba sai ya maida fuskokinku wato kai sai ya tsine muku ya maida ku kamar waɗanda aka tsine ma a rana asabar kun gane ko Allah ya ce wa kana amrullahi maf'ula ya kasance al'amarin Allah ai hukuncin Allah kun gane ko wa kana amrullahi maf'ula ya kasance al'amarin Allah abin zartarwa ne yanan hukuncin Allah wanda yake zartacce ne in Allah ya ce kun fayakunu sai ya kasance kenan tunda Allah ya ce ku bari in ba ku yi ba to ga abin da zai kasance muku in Allah ya ga dama daga ya ce kun wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah ya kasance abin zattarwa ne daga Allah ya ce kun malaman zaure suka ce sai abin ya kasance kafin kaulasan ta daure nu'ara kun sai abin ya kasance haka annabi Isa ya kasance wa kalimatu alqaha ila maryam kalman nan shine kun fayakun kun fayakunu sai ya kasance to wannan shine wato a takaice wato abinda malamai suka faɗa dangane da wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya yi gargaɗi dangane da yahudawa wato ya ja hankali a kansu saboda mutane ne masu taurin kai masu gaddama duk cikin suratul bakara maganganu ne aka yi ta kawowa akan bijirewa ta yahudu da wato ƙauracewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da bijire ma Allah har ƙarshe Allah ya ce zalika bima asawwa kanu ya'tadun sun kasance sun saba ma Allah kuma sun kasance me yan ta'adda kun gane ko to haka nan saurin me duk abin da aka gaya musu su yi to sai sun canza duk wani alkhairi da Allah zai jawo hankalinsu a kai ca Allah ta yi musu fa su ce wa ƙulu hittatun naghfir lakum khatayakum ku ce hitta Allah zai gafarta muku sai suka koma suna cewa hinta gane ko ka gani duk zunubin fa da suka yi Allah ya ce kawai su ce hittatun naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunuban sai suka yi Allah ya yi musu ni'ima aka samu wasu suka kashe wani daga cikinsu aka yi ta tunkuɗe-tunkuɗe eh kowa ya ce wane ne ya yi ba idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ko ba haka ba da aka so a gano Allah ya so ya fahimtar da ya musu ni'ima su gane waye kisa cikin su aka sa su yanka saniya ita ma yanka saniya zama tashin hankali da Allah ya ce kawai su je su yanka saniya sai suka dinga tambaya wace iri wace kala wace mai irin shekaru budurwa ko bazawara kaji saniyan ma da akwai budurwa ko bazawara duka suka gama wannan tambayoyin Allah subhanahu wata'ala da ya ta yi musu basu kai wasu aka dawo ma launi wace irin launi kai yan saniya da Allah launuka ba baka da ja bace ba suka fiya to sai Allah da ya gaje shegantaka ya sai ce su je su nemo ruwan dora ruwan masara in gane ko yalo shar suka yi ta wahala suka yi ta wahala can da kar suka samu ta bayan sun yanka dai duk da takaddama sai aka ce to nama wani bangare na naman jikin dabba su bugi wannan mamacin Allah zai tashe shi suka yi hakan sai aka buga masa yana miƙe aka ce kai ya kashe kai ce wane ne wannan ba ni'ima ba ce in aka bar su aka kashe juna za a ta yi Allah ya musu wannan ni'ima duka amma haka suka ƙidawa su ba Allah subhanahu wata babu ni'imar da Allah bai musu ba kai abinci ake sauko musu daga sama soyayya eh tsuntsaye daga sama sai dai su haɗo a ci da darɓa suka ce kai suka ce Allah ba za mu iya haƙuri da abinci kullum guda nama daga sama soyayye a mu yanzu abin da muke so shu muke so da tafarnuwa da albasa da yakuwa da duk da ya saura abubuwan da ke sa warin baki kuma ce kawai ba sa so Allah da kansa ya ce a tastabduluna allazi huwa adna bil ladhi huwa kai ihbidu misran fa inna lakum ma sa'altum yanzu kun nemi a canza muku da abin da yake kaskantacce a bar abin da yake mafi alkhairi Allah ce to ku tafi Misra abin da kuka tambaya za ku samu a can Misra malamai suka ce gari wanda yake birni ba sai Misra waccan ba mun gane ko sai aka ce su tafi can domin kalmar Misra tana nufin birni daga cikin birane mun gane ko to aka ce su tafi can abubuwa dai da yawa in ana ta kawowa ni'imomi da Allah ya yi musu amma duka da haka ba su imani ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kai ya fushi da su ya kai ya maida su birrai ya kai matsayin Allah mai haƙuri ne amma abin da duk Allah ya musu sun cancanci fiye da haka ma kun gane ko saboda Allah yana da haƙuri ne yake sauƙaƙa musu yake musu ya maida su biri in aka yi rama sai a shafe su ga baki da in an maida su biri ai suna motsi suna da hanta suna ci ko ba haka ba za su ci abincin dabbobi to amma dai Allah subhanahu wataala saboda rahamarsa da gafararsa yake tabin su a sannu wayansu daga ciki Allah ya yi musu wato taufiki suka suka yi imani wasu kuma suka bijire shi yasa Allah ya ce fala yu'minuna illa qalila babu waɗanda suka yi imani a cikin su sai sai ɗan kaɗan daga ciki muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan imani ya tsare mu daga halayya irin ta yahudu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan musulunci Allah ya karbi ibadan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu ikon dagewa a cikin wannan wata mai alfarma gashi 'yan kwanaki suka rage mana ba su fi kwana goma sha kaɗan ba sha uku ko sha biyu ko ba haka ba to wallahi mu ƙara dagewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ikon mu اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته